أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في أواخر سورة الحج أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يستقي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم الجليل الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم dukkan godiya da dukkan yabo da dinzina da kirari sun tabbata ga Allah muna gode masa muna ƙara neman taimakon Allah da agajinsa da tallafawarsa muna roƙon Allah da ya tsare mu daga sharrorin kawunanmu da kuma miyagun ayyukanmu wanda Allah ya shirye shi shine cikakken shiryayye Allah ka shirye mu ya Allah wanda ya bata kuma ba mai shiryar da shi tsira da amincin Allah da alherin Allah da albarkarsa su tabbata ga fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda Allah ya turo shi domin ya zamanto haske da fitila ga wannan al'umma Allah ka kara wannan manzo daraja ka kara masa martaba da kima ka hada mu da shi a jannatul firdausi tare da al'ummar musulmi ga baki ɗaya ya Allah bayan haka ya ku yan uwana masu albarka ya ku waɗannan fusaku masu daraja da kima da martaba khutubar mu ta yau za ta yi magana ne akan wasu ayoyi aƙalla guda bakwai tun daga kan aya ta ainihin wato saba'in da uku zuwa kan aya ta ainihin wato tamanin da bakwai ko saba'in da takwas a dangane da ayoyi da suka zo a cikin suratul hajji tun daga kan aya ta saba'in da uku har zuwa ƙarshen sura waɗannan ayoyi sun zo suna magana akan wasu abubuwa masu muhimmanci wanda yana da kyau mu dinga ɗaukar irin waɗannan saƙonni sa'i da lokaci kamar yadda aka san mun saba yin haka mu bayyana abin da Allah ke nufi a cikin irin waɗannan ayoyi domin inganta da kuma gyara rayuwarmu kuma dama khutuba ana buƙatar ta zamanto mafi yawan abin da mutum zai aikata ko dai ko zai zai ambata ko dai ya zama aya ta alqur'ani ko kuma hadisin annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama babu laifi ya kawo magana ta magabata domin ƙara ƙarfafar waɗannan ayoyi da kuma ƙara musu kwalliya wajen fassara da kuma ma'ana kamar yadda wani yake cewa kullul ulumi suwal qur'ani mashgalatun illa al haditha wa illa al fiqh fi ad-din yace al ilmu ma kana fihi qala haddathana yace wa masu wa zaka fa waswasatu shayatin yace kullul ulumi duk wani ilimi da ka sani siwal qur'an in ba qur'ani za a ja ba a dawo aya a fassara mashgalatin wannan shagalar banza kenan da wofi ba ta da wani amfani duk wa'azin da mutum zai yi to kar ya tsallake aya a cikin alkur'ani ya zama ita ce babban tushen wa'azinsa babban tushen faɗakarwarsa kullul ulumi su alkur'ani mashgalatu sai ce illal haditha wa illal fiqh fi dini yace babu laifi a kawo hadisai idan an gama kawo ayoyi yace babu laifi kuma a kawo fahimtar magabata akan waɗannan ayoyin da kuma waɗannan hadisan ya ce al'ilmu ma kana fihi qala haddathana shi dai ilimi idan dai za a karantar to kaji ana cewa haddathana akhbarana anba'ana qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama yace to wannan shine ilimi shine karatu yace wa ma siwa zaka duk abin da ya saba wa waɗannan abubuwan da muka ambata fa waswasatu shayatini yace wannan waswasin shaidan kenan zaka hallaka kuma zaka hallakar da mutane Allah ya tsare mu daga hallaka sannan mun samu cewa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama yakan yi wa'azi yakan yi hutuba yakan karantar da alkur'ani har aka samu a ruwayoyi ingantattu suka nuna annabi yakan ɗauki wasu ayoyi a cikin alkur'ani iya su kadai ya yi hutuba a kansu ya faɗi saƙon da ke ciki da kuma irin alherin da ake so a gaya wa al'umma ko kuma wata matsala da ake so a wayar da kan al'umma a kanta a ja hankalinsu a kayi kai amma samu annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yakan ɗauki surar sukutun da guda a cikin alkur'ani idan ya zo kan mimbari daga yayi inna alhamdulillah khutbatul haja sai karanta wannan sura sai sharhi da bayani akan ta sai ce subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka annabi sai ya sauka sai ya ga mutane sallah wannan ta sa aka samu ruwaya ingantacciya a cikin sahihu muslim daga ummu hishab bintul harifa bin nu'man ummu hishab uwar hishab bintul harifa bin bin hishab bin bin nu'man yar harisa ta yar dan nu'man take cewa ma akhadtu qaf wal qur'an al majid illa an lisani rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama يقرأها يوم الجمعة على المنبر إذا خطب الناس تتي والله بان حدث سورة قاف والقرآن المجيد با بان حدث تبا إلا عن لسان رسول الله فاتي أكان حرشا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقرأها يوم الجمعة على المنبر إذا خطب الناس ينا كرنتا ومتاني ونن سورة قاف على المنبر أكان منبري a ranar juma'a idan khataban nasa idan yazo zai wa mutane hudu ba karanta littafin bulugul maram da sharhin sa subulus salam na al-amiru sanani Allah madaukakin sarki ya masa rahama ya hada mu da shi a jannatul firdaus cewa ya halatta sunna ne ka zo hutuba ka ɗauki sura sukutun da guda ka karance wa mutane ita ka musu sharhin abin da yake cikinta wannan shine sunnar manzon Allah babu laifi ka hada da larabcinka babu laifi ka hada da wasu abubuwa babu laifi ka kawo maganganun malamai haka kuma babu laifi irin sigar hudubobin da muke yi mu ainihin wato gauraya da bayani da jawo aya a can a ɗauko a can a ɗauko a can a ɗauko a can to amma mu sani wannan ma yana daga cikin tsari na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya hada mu da shi a jannatul firdaus Allah ya faɗa mana a cikin suratul hajj din nan yace ya ayyuhan nasu ya ko mutane duriba masalun an buga misali fastami'u lahu kowa ya kasa kunne ya ji wannan misali da ni da kai da duk wanda ke sauraron mu da wanda zai sauraron mu nan gaba shela Allah yake cewa na buga misali kowa ya saurara ya ji Allah ya ce innal ladina tad'una min dunillah wallahi waɗanda kuke kira koma bayan Allah wanda kuke bautawa wanda ba Allah ba lan yakhluqu dhubaban daga cikin gazawarsu wallahi ko kuda ba su isa su halatta muku ba ko kuda ba su isa su halitta muku ba su kirkira muku kuda irin nasu ba na Allah ba ba kuma na Allah suka kwaikwaya ba ba ta kirkiri kuda kwaya ɗaya wallahi Allah ya ce ba wanda ya isa a duniyan nan duk ku haɗu da iliminku da komai ya ce wallahi ba za ku iya kirkirar kuda ba kuda malam ka duba gazawa irin ta ɗan adam kuda wallahi Allah ya ce ba ku isa ba wallahi wala wujita ma'ulam babban abin da zai baka takaici ta yadda za ka gane ɗan adam yana ɗaukar kansa wani abu shine kalmar gaba da Allah ya faɗa Allah ce ji kai wa in yaslubuhum dhubabu shay'an la yastanqidhuhu minhu da a ce kuda zai fauci wani abu daga cikin abun da suka mallaka ba su iya kwacewa yanzu a ce kana shan kunu sai kuda ya taraf sai ya diga kan kofin kafin ka buge shi ya tashi da gudu ta ya za ka kwato kunun da ya makale a fukafukinsa ko kafarsa idan da kuda zai wafce wani abu zai kwace wani abu zai makale wani abu nasu Allah ya ce wallahi ba sai su kwato shi daga hannun shi ba Allah ce da'ufa qalibu wal matlub da me nema da wanda ake nema duk sun yi rauni Allahu akbar Allah ce ma qadarullah haqqa qadrihi basu ba wa Allah girman sa gwargwadon yadda ya kamata su girmama shi ba basu ba wa Allah ikon sa da buwayarsa da izzarsa yadda ya kamata su ba shi ba yasa a wani guri ya faɗi irin wannan ya ce ma ƙadarullaha haƙƙa ƙadirihi ba su ba wa Allah girmansa da ƙaddararsa da ikonsa da buwayarsa yadda ya kamata wanda ya cancance shi ba ya ce wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyama was samawati matwiyatun bi yamini wal ardu jami'an alhalin kuwa ita ƙasa wannan ƙasa da muke kanta duk duniya gaba ɗaya qabdatuhu yawmal qiyamah damkar Allah ne kwaya ɗaya a ranar tashin alkiyama Allah zai damce wannan ƙasar yadda za ka samu gari a cikin ainihin wato baho ko daro ko ƙwarya ka dumbula ka danke shi wannan na buga misali ne don ka gane amma ba haka abin yake ba abin ya wuce haka ba a misaltawa da abin da Allah ya ce zai ba a buga misali da Allah fala tadribu lillahi al-amsal kar ku buga misalai da ubangiji subhanahu wata'ala amma amma wannan ne dan kai gaggawar gane abin dan ka fahimci lalle abin ba karami ba ne in dai kai dan adam kana iya danke gari to Allah shi kuma zai danke wannan kasar gaba daya wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah sai yace was samawati matwiyatun bi yamini ita kuwa sama Allah zai nanade ta a hannunsa na dama yasa a wani guri yake cewa yawma natwi sama ka tsayi sijil lil kutubi ko lil kitab sai ce kama bada ana awwala khalqin nu'iduhu wa'adan alaina sai ce inna kunna fa'ilina yawma natwi sama a ranar da zamu nade sama ka tsayi sijil lil kutubi ko lil kitabi a wata qira'a kamar yadda mai rijista idan ya gama roll call ya gama kiran suna ya gama shigarwa ya gama kaza zai nade ya je ya ajiye Allah ya ce haka zan naɗe sama wallahi tallahi zan naɗe wannan saman da kuke gani zan naɗe wannan ƙasar gaba ɗaya Allah ya ce kama bada ana awwala khalqin nu'iduhu yadda muka kirkira halitta a farko to za mu dawo da ita kuma wallahi lobarka ko sarkin wanzamai ya ma kaci ranar ke ta dawo wallahi duk wani abu da kai sai ka gan shi a wannan rana yawma tubulas sara'ir ranar tonan asiri ranar tonan silili yawma tatajallal haqa'iq وتنكشف الضمائر بين يدي الهائر والمكابر يوم تتجلى الحقائق لا ند حقوقي ذا سبينا قرر دو وند أكا توتا دو وند أكا ظالنتا والله الله يترانا سينا تونا أسير كوا الله كتاري مدى تونا أسير تاهم قيامة دنيا دا لاهرة الله كربا مدى تونا أسير مالا تونا أسير با قرمر بلائي بني متنسن كيزبي kimar ka ta zube martabar ka ta zube darajar ka ta barbaɗe duk abin da ake ganin ka da hina haiba ya tarwatse saboda asirin ka ya tauna akan wani abu da kai na rashin gaskiya ko na rashin mutunci Allah ka tsare mu daga wannan duniyar mu da lahirar mu don haka Allah maɗaukakin sarki ya ce ba su bashi girman su yadda ya kamata ba a wannan ayar ce inna Allah la qawiyyun aziz lalle Allah mai girma ne mai ƙarfi ne ko mabuwayi ne kan da ya amfani da lamul qasam inna Allah lalle aka yi amfani da har inna wanda harfu nasbin ne wa tawkid Allah ismu inna mansubun wa alamata nasbi wa alamatu nasbihi al-fatahatu zahira ala akhiri la gafurun lamun ɗan lamul qasam ne gafurun khabaru inna marfu'un إن الله لغفو لقوي لقوي قوي خبر إن مرفوع لقوي عزيز sai Allah ya ce Allahu yastafi min almalaikati rusulan wa min nas Allah yake zaben wato manzanni da ‘yan aika a cikin mutane da kuma aljanu daga cikin mala'iku da kuma mutane daga cikin mala'iku da kuma mutane Allahu yastafi min mala'ikati rusulan wa minan nas yasa a wani guri yake cewa Allah shine ya san haisu ya ja'alu risalatahu inda ya dace ya sanya manzancinsa da aikansa ba wanne zai gaya masa ga yadda za a yi ba domin suna cewa me yasa ba za a turo ɗaya daga cikin manya-manyan garin nan guda biyu ba in an tashi turowa kawai sai a turo mana Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama sai Allah ya ce to ai ba ku za ku gaya min ina zan turo manzanni na ba kowa zan ɗauka ba ni nake zaba inna Allah astafa adama wa nuhan wa ala ibrahim wa ala ibrahim wa ala imran ala alalamin sai ce dhurriyatan ba'daha min ba'd wallahu samiun alim Allah yake zaba yasa malamai suka ce daga cikin suna annabi sallallahu alaihi wasallam akwai mustafa menene mustafa ai zababban zababbu wanda Allah san da ya zabe shi shi da kansa yace san da aka tace aka tace aka tace sannan aka zaƙulo na aka bani manzanci mustafa kenan sallallahu alaihi wa alihi wa sallama inna allah sami'un basir allah ya ce lalle allah mai ji ne kuma mai gani sai ya ce ya alamu ma baina aidihi wa ma khalfahum allah ya san abin da yake gaba gare su da abin da ke baya gare su duk abin da ka ɓoye wa in tukhfu ma fi anfusikum aw tubduhu ya alamu allah يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور الله يسان أبن دا إذا نسكي هائنتا da kuma abin da kira za suka killace lillahi ma fi samawati wa ma fil ard Allah shine mamallakin abin da ke cikin sammai da ƙasa sai ce da za ku bayyana abin da ke cikin kirazan ku ko ku boye na rantsi da Allah Allah ya ce yana sanar da shi duk abin da kuka yi daidai ne وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور الله يتي وأسروا قولكم كسرا تماما غنغنونكم duk wani abu kulle kulle da zaka je kai akan wani ko zaka yi akan wasu ko zaka yi akan wata jama'a ko zaka yi akan wani abu da kai kake so ya faru Allah ce ka yi shi a sirrin ma a haru bihi ko kuma ku bayyana Allah ya ce duk ɗaya wa asirru qawlakum aw jahru bi innahu alimun bi dhati sudur Allah ya ce wallahi shi masani ne dangane da abun da kira za suka killace da haka yace ya san abin da ke gaba gare su ya san abin da yake gaba gare su wa ila Allah turja'ul umur kuma duk gaba ɗaya zuwa ga Allah ne gaba ɗaya al'amura za su koma gaba ɗaya al'amura za su koma kowa zai tattara ya nasa ya nasa wallahi sai mun koma gaban Allah jama'a ko mun yarda ko bamu yarda ba ko mun shirya ko bamu shirya ba ko mun yi abin kirki ko mun yi na banza wannan sanannen abu ne wallahi za mu koma gaban su subhanahu wata'ala ya rage na gyara da ka gyara kowa ya gyara Allah ba mu ikon gyarawa sai Allah ya ce ya ayyuhal ladhi to tunda Allah ya ja hankali dangane da akida ya ja hankali dangane da tauhidi ya ja hankali cewa a girmama shi ya nuna daraja da ɗaukaka Allah ke zaɓar mutane yake basu ya nuna duk abin da kake yi kuma yana sane da kai ya san me kake kullawa sai kuma Allah subhanahu wata'ala ya bada shawara yadda za a samu mafita akan waɗannan abubuwa yace ya ayyuhal ladina amanu rukabu ya ku masu imani ku yi ruku'u wasjudu ku yi sujjada yasa wannan umarnin ba wai mutane ba har mata sanda Allah madaukakin sarki ba wa na Maryam wannan shawara ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'ina ya ke Maryam ki maida al'amarinki ga Allah ki kankantar da kanki ga Allah ki sujjada ki ruku'u tare da basu ruku'u a wani guri yace warka'u ma'ar raki'ina ku yi ruku'u tare da masu ruku'u kar kai wasa da duk wata ibada da Allah ya farlanta maka domin ita ce babban abin da Allah zai tambaye ka a gobe kiyama kamar yadda annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cikin hadisul qudus Allah subhanahu wata'ala yake cewa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu alayhi bawana ba zai kusance ni da abin da na fi soyuwa a gurinsa ba sama da abin da na wajabta mishi na dora mishi na sa masa dole sai ya yi duk abin da bawana zai iya nemi kusanci da ni Allah ya ce ba zai yi min abin da zai burge ni ya samu shiga a gurina ba sama da abin da na wajabta ma ya sa wani daga cikin sahabbai ya zo ya tambayi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam menene akan shi annabi ya lissafa masa waɗannan shika-shikan musulunci kaf sai ce idan na tsaya akan wannan ban ƙara komai ba ina da matsala annabi ya ce baka da matsala zan samu aljanna annabi ya ce garanti ya ce to salamu alaikum sai an jima ku jama'a kawai sai ya tashi ya tafi abinsa yana wucewa manzo Allah ya kalli sahabbai yace idan mutumin nan ya tsare abin nan da ya faɗa wallahi zai shiga aljanna bahi da matsala wallahi in dai ya kula da waɗannan wajiban da waɗannan rukunnai da aka wajabta mishi aka ɗora mishi bai yi wasa da su ba annabi muhammadu ya ba da garanti cewa ko bai ƙara komai ba wallahi tallahi zai shiga aljanna amma kana ƙarawa ne kamar yadda malamai suka ce saboda a dinga ɗaukar waɗannan da kake ƙarawa wanda wala Allah suka samu matsala ana cika tama da su ana gyara maka layi don haka ne kake sallolin nafila kake azumin nafila kake zakkan nafila kake sadakar nafila kake wane ne din nafila saboda ka samu wani abu da za a cika tama na farillan da ka suka samu matsala amma ba don haka ba wallahi idan ka tsaya kan na farillan matukar ka kiyaye su Allah ya ce zaka shiga aljanna ta bakin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam za ka shiga aljanna to amma ka duba yadda shaidan yanzu ya zo sai ya hana ka kula da wajiban abubuwan da Allah ya dora ma sai baka dama ka dinga kula da na sunnoni ko kuma na wanda ba mustahabbai ne kawai ana so ka yi ne ba wai wajibi bane an so ka yi ne sai sa ka wulakanta waɗanda Allah ya dora ma na wajibi sai ka dinga bawa waɗanda ba na wajibi ba muhimmanci kamar yadda mai talbisa iblis ya kawo saboda daga cikin hanyoyin da iblis yake rikitawa mutane al'amura shine ba saka musu son kula da abubuwan da ba wajibi ba su dinga mai da hankali a kai amma abin da yake wajibi kuma sai su watsar wannan hanya ce da shaidan yake rikitawa mutane al'amura wallahi da haka Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ruk'u ya ku masu imani ku yi ruku'u wasjudu ku yi sujjada wa abudu rabbakum ku bauta wa mahalicinku ubangijinku waf'alul khair Allah ya ce ku aikata alheri Allahu akbar kun yi sujjada kun yi ruku'u kun bauta wa Allah ba ku hada shi da kowa ba Allah ya ce waf'alul khaira ku aikata alheri wanda kalmar alkhair kalimatun ce wasi'atul ma'ana jalilatul qadr kalma ce mai faɗin ma'ana mai girman daraja wallahi alkhairi ba abin da bai shafa ba ya shafi ibadoji ya shafi sunnoni ya shafi mustahabbai ya shafi kyauta ya shafi sadaka ya shafi kula da wajibin abin da Allah ya ɗora maka ko wajibin da al'umma suka ɗora ma yanzu wannan shelar da Allah ke cewa waf'alul khaira inda zaka ji wannan maganar da gaske sai ka duba ka ga to ta ina zaka yi alkhairi kai mai kuɗi ne so ɗauki kuɗin ka kai alkhairi ka amsa wannan kiran da Allah ya cewa waf'alul khaira kai ma'aikaci ne ya amfani da salarin ka komai kankanta ka taimakawa wasu ka yi amfani da waf'alul khair kai ɗan siyasa ne jawo wa al'ummar ka alkhairi kawo musu abin ci gaba tallafawa matasansu tallafawa mutane a cikin jagorancin da suka tura ka kai musu ka aikata alheri waf'alul khair amma yanzu suka duba kaga yadda kasar take tangal-tangal maimakon wannan ayar to akasinta ake aikatawa kai ka ce Allah cewa yi wafa'alu sharra abinda mutane suke yi wallahi kai ka ce Allah ne ya umarce su kul inna Allah la ya'muru bil fahsha ataquluna ala Allah ma la ta'lamun ka ce musu Allah baya umarni da alfasha yanzu za ku dinga gaya wa Allah abinda ba ku da ilimi akan shi amma wallahi za ka ɗauka mafhumul mukhalafa na wannan ayar shine Allah ya magana akai a sharri kawai ake aikatawa sai kalilan daga cikin waɗanda Allah ya zaba kalli mutanenmu kalli masu kuɗi kalli 'yan kasuwa kalli ma'aikata kalli 'yan siyasa kalli matasa kalli 'yan mata kalli mata a gidajensu kalli mazaje da matansu kalli iyaye da 'ya'yansu kalli 'ya'ya da iyayensu kalli yayye da kannan kowa abubuwa ne a rikirkice wasa-wasa wasa-wasa wallahi masana suna ƙara bayanin cewa fa idan ba a yi a hankali ba ƙasar nan za ta durƙushe wallahi tun ana faɗin magana ana ganin kamar fa ai ba zai yiwu ba ai ko ba komai akwai abu kaza amma fa yanzu fa masana suna cewa wallahi in an ci gaba da tafiya a halin da ake ciki fa ƙasar nan fa za ta durƙushe fa jama'a yanzu ka lura sai ka je gurin makaniki jama'a sai ka je gurin makaniki wallahi ka samu makaniki yayi awa biyar ba wanda ya kawo masa mashin din gyara su makanikan suna faɗa jama'a haka ne ko ba haka ba ba wanda ya kawo masa gyara me dalili saboda ba sai an hau mashin din bane sannan za ta ɓaci ko sai an hau mota sannan za ta ɓaci sannan a kai ina gyara to ba a hau ba me yasa ba a hau ba mai naira ɗari bakwai yanzu a wuni wani wallahi baya samun ɗari bakwan da zai sayi rabin kwanan gari don ko kwano guda ba zai saya ma ba ya zai ɗora a gidan shi ballantana ya ɗura wa mashin ta zura da shi a guje kawai ta zuce ya zo ya kafe ta ba zai iya ba don haka wannan abin sai ya jawo matsaloli da yawa al'amura da yawa sun tsaya masu sana'o'i ƙanana duk suna nema su durƙushe kuma wannan na daga cikin abin da ke ƙara rura wutar fitina a cikin matasa da bala'i amma babu ruwansu yanzu kuna ga refinery ake maganan an gyara zai fara aiki a wannan watan ake tsammanin zai fara aiki watan nan kuma ga ya fara fafakar karewa ko ma zai fara ko ya fara amma ba sanarwar da suka fito suka yi a cikin kwanakin nan cewa suke fa kar mutane su ji cewa an gyara refinery abba fa su sani fa da wahala a samu sassaucin kudin litar mai ma'ana an gyara refinery ni abin da nake fahimta daga cikin manya-manyan fa'idoji da alherin gyara refinerin Najeriya shine talakan Najeriya ya samu mai da me da sauki in dai wannan ba zai samu ba na rantse da Allah a gurin talaka aikin banza kuka yi wallahi ba abin da ya dami talaka da wannan gyaran refinery da kuka yi yi wannan kan kuka gyarawa kenan ai talaka ya ji cewa mai ya dawo 250 ko 200 ko 300 da ku ce kun gyara refinery da ku ce ba ku gyara ba a gurin talaka an gyara ko ba a gyara ba an gyara amma wallahi wallahi idan ba ku samu hanyoyin rage wannan abun ba da gyaran ku da rashin gyaran ku aikin banza kuka yi a gurin talaka kanku kuka ƙara gyarawa kanku kuka ƙara saitawa to Allah yana kiran ku waf'alul khaira ku aikata wa al'ummar ku alheri kuma sai ga wani rainin wayo da rashin kunya jama'a wai bankin duniya ne yake bawa najeriya shawara na nan ranar na ga bbc ta yi kariya wai ma yana ba da shawara maimakon mai naira 700 a ƙara iya koma 750 na ce ina roƙon allah idan bankin duniyan nan bashi da wani amfani gare mu allah ya rusa shi to uwar me za mu yi da shi shi da yake ƙoƙarin ƙara danda mu cikin masifa wai yana ba da shawara ko da yake a wani lokaci kuma ba su da laifi fa domin sun je sun ci kudinsu sun ciyo ba su sukansu dole su jinda wannan abin da kuke gani fa kun ji shi a matsayin shawara na rantsa muku da Allah umarni ne kuma wallahi in ba Allah ne kiyaye ba wallahi zai wahala ba aiwatar da shi ba saboda larabawa suka ce mamad da yaduhu la ya muddu rijlahu duk wanda ya mika hannu ai ko ba zai miƙe kafa ba haka ne ko ba haka ba baka isa ba wallahi to sun mika hannu sun karba a gurin su ta ya za a yi su miƙe kafa su yi abin da suke so wallahi ba ku isa ba kuna ga Buhari Buhari mai gaskiyar daura ya zo ya karbi kasan nan eh kaga wala Allah sai an dan bada misali za a gane waye nake magana a kai na fata an gane ya zo ya karbi kasan nan a lokacin bashin da ake bin kasan nan fa bai wuce trillion ɗaya da wani abu ko trillion biyu bai kai ba haka yanzu ya karbi kasar amma bai sauka ya koma daura ba san da ya bar kasan nan da bashin trillion hamsin ko sittin da wani abu kusan trillion saba'in tiriliyan saba'in kuma wannan mutumin da ya zo shi kuma shi a tunaninsa cire wannan subsidy din zai sa ba za a ƙara cewa ƙasar bashi ba saboda a samu a mantenin wannan abiya ƙasa ta dawo hayyacinta wannan shi ne tunanin shi yasa a karan farko muka kyauta da cewa wannan abun a yi haƙuri mu ga me zai yi amma daga ƙarshe muka fahimci bala'i ne wallahi muka zo kuma muka faɗa muku cewa ba daidai ba ne ya zama sharri wallahi domin ba a ɗauki matakan da suka dace ba kuma dama haka aka saba a ƙasar nan abin da ake tunanin za a yi shekara goma yanzu nan sai a ɗau mataki a kan shi ko ya za ka yi daga nan zuwa shekara goma kuma ko ya za a yi a yi solving wannan al'ummar don haka shi ma yanzu duk da ya cire subsidin ya je ya ciyo triliyan kusan goma sha takwas yanzu lissafin da ake ana bin najeriya kusan triliyan tamanin da wani abu bari ka ji wala Allah idan ka ji triliyan tamanin ka san wani tamanin din yake ji shi ya ɗauka naira tamanin ne ko dubu tamanin triliyan tamanin fa jama'a miliyan sau miliyan tamanin miliyan ɗaya biyu uku hudu biyar goma ashirin ɗari ɗari biyu ɗari uku ɗari sau miliyan tamanin sau biliyan tamanin ko? eh biliyan biliyan ɗaya ko? triliyan ɗaya ko muke magana shi ne na? lissafi na haka yake lissafi na haka yake a triliyan ɗaya shine miliyan sau miliyan to sai ka ce miliyan menene miliyan sau miliyan tamanin ka yadda da ni ka tsaya kai lissafi daga baya a karamakan lahu haka ne miliyan sau miliyan tamanin shi yasa na ce muku miliyan sau miliyan ɗaya sau miliyan biyu sau miliyan uku sau miliyan hudu miliyan sau miliyan biyar sau miliyan goma sau miliyan ɗari sau miliyan ɗari biyu sau miliyan dubu ɗaya sau miliyan dubu biyu to sau miliyan tamanin ai dai yana ga ko daskin dari ne kai ya kamata ka gane me ake nufi da wannan lissafi tsakani da Allah to wannan fa shine abin da ake bin kasar ku jikan malam yace Allah ya saka wa jikan malam da alheri ya ce idan aka lissafa kowa har da akuyar gidanka ya ce sai ta biya naira dubu ɗari tara da hamsin da waye waye waye waye kun ciyo bashi don haka duk za a tara ku biya saboda haka ƙasa ce malam tana nema wallahi ƙasar nan tana nema ta durƙushe ku je ku ga masu ƙananan sana'o'i yadda halin da suke ciki ka ga mutum malam wallahi kai da ganinsa kasan cewa wannan mutumin kirki ne amma na rantse muku da Allah zai zo shi yana rara gefe yana tunanin ta ina zai fara roƙonka saboda ba halinsa bane ba ɗabi'a shi bane yana ta rara gefe ya buga ma ya ce akar makalla mun yi gaisuwa akar makalla ya fama ka ai malam kasar nan to daga nan kai ka san sauran zanta in kana da imani ka yi haƙuri ka ce malam ka zo ka karɓi dora dubu biyar da Allah ko kuma ga garin masara ko ga wallahi tallahi idan ya ma ɗaya baka kula hi ba yayi na biyu to Allah na uku zai bayyana maka zai maka fata bayyana lau zai bayyana ma gaskiya malam fa gaskiyar magana gashi kaza kaza kaza to abinda zan rufe da shi kuma duk da cewa akwai wasu maganganu ayar bata kare ba amma abinda zan rufe da shi tare da haka kuma har yanzu mu ba mu da kirki mu ne hasada mu ne mugunta mu ne keta shugabanninmu ba sa mana ad- yanzu ko kun san kwanan nan kwanan nan efcc ta fito ta ce ta kama karamin ministan wuta yana hannunta wanda suka yi ta karyar wutar man- mambila ne ko ina ne cewa an gama an gama ai an gama an gama ashe su suka gama wallahi tallahi malam lokacin buhari kwanan nan efcc ta fito an neme shi kwasan kwana biyar ba a gan shi ba ba a san ina yake ba kawai ta fito ta yi bayan ta ce karfa tsaya ana wani bata lokaci ta damke shi saboda akwai biliyoyi a hannunsu su suka kwashe wutar rumbelin nan da aka ce an gama a su suka gama haka ba muke tafa muke tafiya fa kullum a tara kuɗi su wawashe a tara kuɗi su kwashe a tara kuɗi su kwashe mutum ya ɗebi abin da ko kwaɗantawa wallahi da za a kawo wani nerorinsa ko da wazo biyoyinsa da 'yan dubu-dubu ɗinsa a sa almakashi a daddatsa a zuba ruwan zafi a kawo ƙarago a barbaɗa masa a ce ya ci wallahi har ya mutu ba zai iya cinye su ba ba wai magana ya je ya kashe ba ko ya je sai wani abu ba su ɗin da kansu a yanyanka a samar ƙarago wallahi ba zai iya cinyewa ba me za ka yi da su ka tara ka ɗiba ka wawashe kullum ƙasar nan a cikin wawa ake kullum mutane suna dab da durkushewa ƙasa tana dab da kwantawa na rantse muku da Allah duk abin da yanzu ya faru da Najeriya wallahi kar kai mamaki domin ta kai a ce haka ya faru da ita kowa ya samu guri kwasa ne kawai aikin shi Allah ya sauwaƙe Allah kawo mana sauƙi Allah ya yi mana mu ko mu ji tsoron Allah yanzu jiya wani yake ban labari yace yayi noma ne yana bada masara yana dan raba masara haka ko zakka ne ko kyauta Allahu a'lam yana rabawa in na faɗa muku sunansa anan duk kun san shi ba wanda bai san shi ba a garin nan ko yaro karami ya san shi amma ba zan faɗi sunan ba wallahi yace mun yana raba masaran nan sai wani mutum ya zo ya same shi yace masa alhaji ina ganin a taimakawa wani mana yana cikin bukata sai ce masa ka karbi da ni ina abubuwa ne da tsari da hankali da sanin ya kamata wani nan karbi da shi zan na yi nazari a kansa zan in bincika zan bashi wallahi ya ce min ya yi sawu ya kai biyar gidan shi yana cewa dan Allah ya ɗebi wannan masarar ya bawa wani kun san me ya faru wallahi sai ya auna masara kwano biyar sai ya ba shi ya ce ka kai masa wallahi mutumin nan kawai sai ya wuce da ita gidan shi wallahi tallahi don Allah don Allah wannan wani irin tunani ne da zuciya ka zo ka matsa cewa a taimaki wani kai an baka ka zo ka nuna kamar tausayi cewa a taimakawa wani a shi munafikin Allah ne kai wallahi aka ɗauki masara aka bashi sai ya tafi da ita gidan shi kwana biyu shi ya ce wallahi ba ma bincike ba kawai haɗuwa suka yi da wanda aka yi ta roƙawa masarar suka gaisa sai ga alamun dai inda dai akwai wani abu da ya je gurinsa da ya kamata ko godiya ya masa sai kasa hakuri sai ya ce ni kan wane ba a same ka da wani sako ba ya ce sako ya ce a cikin kwanakin ne ya ce ya ce gaskiya ba wanda ya same ni da sako ya ce a'a ka tuna dai ya ce Allah ba wanda ya same ni ya ce ba wanda ya zo ma da wani abu kai sai fito ya ce aminin ka wani bai zo maka da kaza ba ya ce ani bai zo man da shi ba ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba ruwan Allah da kai talaka ne wallahi duka za ka ci na rantse da Allah wai kana cewa wai kai talaka ne a baka abun wani ka cinye wallahi Allah duka za ka ci wallahi kar kai wa Allah wani uzurin ƙarya magabatan da suna kwana ba su ci ba don su bi Allah ba mu ce kar mai kuɗi ta taimaka shi yasa ba muka yi nasiha akan a taimaki mutane a yi tsakani da Allah amma kai ka rike imanin ka da tsakwarka mana ka rike tsoron Allah kamar ka gani in ba zan in Allah bai taimaka man yattaqillaha yaj'al lahu makharaja ko baka san wannan ayar bane yaj'al lahu min amrihi yusra ko baka gamsu bane ka kafa wa Allah da hujja cewa kai talaka ne a baka haƙƙin wani ka cinye ka je ka sashi a gaba mana kai ta roƙonsa har sai ya baka in je daga kai mabukacin ne ko in ya baka ka ce ta kaɗan alaji a ƙara to to masu kuɗi ku ji tsoron Allah al'ummar ku tana cikin bala'i jiya nake ganin malam daura ku ya haƙuri jiya nake ganin malam daura yana bada wani labari yace limami ne limami ne na masallaci irin hamsu salawat sai aka kawo zakkar masara kwano bakwai shi ma duk ajiya wannan shi face to face muka dogara da shi wannan kuma ina kallon abubuwa na na social media na karatuttuka na ta karo da wannan bidiyon na malam daurawa ya ce aka kawo masara kwano bakwai ashe liman yana cikin bukata Ya ana kawowa kawai sai ya ce a kai gida a gyara shikenan aka mika ta gida an mika ta gida an fara gyara sai ga kwamiti ta taho alherin Allah ya kai wa 'yan kwamiti wallahi sai ga kwamiti ina liman ya ce gani suka ce ina masarar da ina masarar da aka kawo zakka kwano bakwai ya ce na na aika ta gida na aika ta gida ka aika ta gida eh. to maza maza aje a kawo ta yace a kawo ta kuma suka ce aje a kawo ya ce shikenan kenan aka aika yaro cewa aje a karɓo masarar da aka kawo din nan a dawo da ita wallahi har mata sun fara surfata saboda dama ana cikin bukata don haka da wacce aka surfa da dusan da wacce ba a zuba ba aka tattaro gaba ɗaya aka kawo masallaci ka zaunar da neman aka dinga jamar aya da hadisi ku ji tsoron Allah ku ne malamai a kawo muku abu ba za ku kawo gaban kwamiti ba ku cinye liman ya ce na gode Allah ya saka da nasiha Allah ya ƙara mana tsoron Allah sallan azahar abin ya faru ya tashi ya tafi la'asar na yi sai ke fitowa sallah sanda ya sai bari an jira an jira an shiga sai zo hima ya zo na sahu a baya aka yi sallah tare da shi aka idar magariba na yi yake fitowa sanda aka shiga sallah ya zo shi ma ya zo na sallah dai yace zai yi sallah isha haka asuba sai kuma aka fara tambaya ni ina liman ne ka ka ji munafukan Allah washe gari da safe akwai mai sai da doya malam dora yake bada wannan labarin yace shi ya san limamin ma yace ya san shi ya san abin da ya faru ha ka ta tilipin kai ba ku washe gari da safe akwai mai sai da doya a gefen su sai ya ce wa mai doya mai doya eh da Allah ba ni ba ni doya ta kaza ni ma zan dan kasa anan idan na sayar sai kawo maka kusa da masallacin kawai sai ya zo ya kasa doya shi aka zo sallah ka ce liman bisan ya ce a ina dan kasuwa tukunna a bari sai na abin nan ku shiga sallah ina zuwa yes yace ai dama ni ba limanci Allah ya turo ni in yi ba abinda Allah ya turo ni shine nayi sallah haka ne ko ba haka ba Allah bai wajen wajabta min sai na zama liman ba amma ya wajabta min ne sallah dan haka ku shiga ni ma zan daki bodi ba matsala ba dai masara ce kwaro kai ba yace to ku tinya abar wallahi tallahi mana ka duba rashin mutunci irin na mutanenmu yace zan da kibodi ba wani abu zan yi hawan feda ka duba ka ga irin wannan hali da muke ciki wallahi jama'a akwai wani bawan Allah da ya rasu kwanan nan a makwabcin mun nan makwabcin masallacin mun nan ba zan faɗi sunan ba saboda kamar nau'i ne na kamar tona wani abin da bai kamata a tona shi ba na rantse da Allah akwai wanda ya same ni na kusa da shi ya ce yana mai rantsuwa min da Allah daga cikin abin da ya sa Allah ya ajalin wannan bawan Allah wallahi akwai takaici da bakin ciki da yunwa da fatara ta rayuwa kuma wallahi babban malami ne mai karantar da mutane wallahi wallahi tallahi ya ce domin abin da ya faru ana saura bai wuce kwana biyar ya rasu ba ya zo ya same shi a wani shago ya ce mai shagon ya bashi bashin gari kwano ɗaya kwano ɗaya ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya ce malam gari kwano ɗaya ya ce eh wallahi ya ce ba za ka karɓi kwano ya ce to idan na karɓa ta za a yi na zo na biya ya ce ban kwano ɗaya shi ne nake tunanin zan iya samun zo na biya na san ba isa ta zai ba amma ya zan yi ya saya masa wasu kwanunnuka da yawa ya bashi kuɗi ya sa aljihunsa ya ce malam Allah ya kiyaye ya ce amin suka yi sallama ya tafi ya ce wallahi kwana biyar da faruwar haka ya ji an ce masa ya yanki jiki ya faɗi ya mutu nan kusa da mudin nan yake kuna da kuɗi kuna da dukiya kuna da sito-sito kuna da account kuna da komai al'ummarku tana cikin takaici tana cikin baƙin ciki ba za ka iya cire wani abu ka taimaka wasu ba me za ka yi da dukiya abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladan shi wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe ko karancin ilimi Allah ya fi mana Allah ya sa aljanna ta zama komar mu Allah ka haramta wuta cin naman jikin mu jama'a ina ba ku hakuri mun kai har ɗaya da kusan minti ashirin amma wallahi tallahi abubuwa ne akwai abin a hakan wallahi akwai maganganun da ban yi su ba kuma in Allah ga zan yi su saboda wallahi mutanen mu wani kukan da muke da wani abin da muke wallahi tallahi ƙarya muke yi wallahi ƙarya muke yi bala'in da Allah ya turo mana na talauci wallahi artificial talauci ne ba na gaskiya bane akwai masu hali a cikin akwai mutanen da Allah ya ba su za su iya taimakon mutane masu ki ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا من له ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير أقوي مالا عبد القادر تبرع wanda yanzu ya gabatar da free khutba wallahi wani bawan Allah ya sayi gida na naira miliyan uku ya bashi akan yayi makaranta wallahi naira miliyan uku yanzu kafin na taho sanda na je na ga gidan wannan bawan Allah yana kokari yanzu ma akwai sanarwa da za a yi na abin da ya shafi makarantar nasa idan an gidan da sallah muna addu'a Allah ya saka wannan bawan Allah da ya bashi wannan gida domin ya zo ya gudanar da wannan makarantar inda suke haya suke yi shi wannan bawan Allah sai ya zo ya ce a yi dinga koya masa karatu sai saka sa karatu da dan tsakanin magaraba da isha haka yana koya masa da ya fahimci yanayin da malam Abdul Qadir yake cikin makarantar nan haya yake kuma ga yadda ake fama wallahi ya ce haka ya je ya sayi gidan nan kawai sai dauka sai ya je ya nuna mar gidan kuma wani abun burgewa ba irin yadda mutane suke yi ba su baka abu sun baka kamar ba su baka ba shine sun baka amma su suke juya ka sun baka suna jira idan gurin ya ci gaba suka ga ka fara dan canjawa su zo su tada bore su kwaci wallahi sai ya bashi abun sannan ya rubuta takarda ya ɗauko takaddun gidan da agreement din wallahi dan kama sai ya ce ya ba faɗa wa iyalansa ko ya mutu wannan gurin baya cikin gadon shi Allah ya biya shi da aljanna to ka ji yadda ake yi amma kai yanzu sai dai ayi ka ce Allahu akbar Allahu akbar to Allahu akbar ai kafin ka ce Allahu akbar dama Allahu akbar ai kawai aiki zaka yi amma shi dama Allahu akbar ne ko ba akbar bane dama mato Allah ya shirye da mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh